أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله da mu cikin wannan masallaci a irin wannan rana inda muke karatu cikin littattafan marigayi Abdullahi bin Fodio wanda dan uwa ne ga mujaddadi Sheikh Usman bin Fodio wannan littafi da ake kiran shi ɗariƙu salihin wannan shine darasi na hudu a cikin wannan littafi insha Allahu to wannan babi zai magana kan akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wasallam wato ɗabi'un manza Allah sallallahu alaihi wasallam in wancan littafi da muka karanta shi ya magana ga baki ɗaya kan ɗabi'u ɗin to wannan tsakure ne daga cikin wancan littafin sai ya zamanto a cikin babi shi kuma a wannan littafi san mafi yawa damuwoyinmu shi ne wato ɗabi'a na zamantakewa yawa mun iya sallah mun iya alola mun iya ibada amma mafi yawa inda ake samun damuwa ya zan zauna da ɗan cikin littafin damu zo mu yi karatu yaya zamantakewa yake wato suhuba ya za ka zamantakewa shine abota yawa yaya za ka yi abota ya za ka yi abota da ayoyi na Allah ya za ka yi abota da hadisati na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da tabi'ai da malamai da shugabanni da sauran 'yan uwa da iyaye da 'ya'ya duk ya za ka yi abota da su za mu karanta cikin wannan littafin Allah ya yarda to yau za mu yi magana ne kan wannan babi da yake magana na akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wasallam yawa malam yace wa warada lallai an samu hadisi yazo annahu lallai shi sallallahu alaihi wasallam rakibal himara yana hawa jaki mun gane ko wannan ɗabi'o'i na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan samu zamanto cikin natsuwa ka gane ita wannan duniya ba komai bace mun gane ko ka gane ita wannan duniyan ba komai bace ai mun karanta a wancan littafi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da dawakai wanda yake hawa to har har har jaki mun karanta yana da shi to ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan hau jaki wani sufi kuma sai yana sa riga na su na na su wato shine wanda aka yi shi daga cikin da abin nan na dabbobi na musamman tinkiyoyi gashin tinkiyoyi wannan su wanda ake cirewa sanan sallallahu alaihi wasallam ma yana da riga irin wannan wa ba da amuhu alal ardi sannan ya zo cin abincinsa yakan aje yakan aje abincinsa ne a ƙasa ya ci mun gane kana ne ji da takama na girma ne baka kai shi ba amma zai ajiye kwanan shi a ƙasa ya ci abincinsa walaika asabi'ahu yana daga cikin da annabi sallallahu alaihi yake ci abinci bayan ya ci abincin ma yana suɗa hannayen yatsunsa mun gane yana ci da yatsu ne guda uku wa'annan da wannan babba da na biyu da na uku nan da su wannan sallallahu yake cin abinci mun gane ko in ya gama kuma yakan suɗa hannun shi yakan tanɗe hannunsa sallallahu alaihi wa sallam na'am la'ika asabi'ahu tawabi'an yana yin wannan ne fa tawabi'an domin kaskantar da kai zuwa ga Allah saboda shanin sallallahu ba mai girman kai bane yana yin wannan tawabi'an lillahi la yata'annaqu fi malbasin bashi nuna isa a malbasinsa wato duk tufafin da yake sawa a ce sai ya sa tufa na takama wanda in ka ganshi sai ka gane shi da sauransu a'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana takama ne da ɗabi'unsa ana gane shi ne da ɗabi'unsa ba ana gane shi da irin tufan da yake sawa ba to kaga saɓanin abin da mu muke a yau wato girman ka shine girman riganka mun gane ko sai koma girman ana neman girman ta hanyar me kake sawa to a nemi wannan girma ta hanyar ɗabi'a na'am a nemi wannan girma ta hanyar ɗabi'a shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi yalbasu yana sanya ma waje da abin duk da ya- ya sauƙaƙa gare shi baya neman wani tufa ta alfahari wai iza labisa sauban in yazo zai sanya tufan ma ya kule yana cewa Allahumma ya Allah lakal hamdu godiya ta tabbata gare ka kama albas kal- kama kama albastanihi kaman yanda ka tufatar da ni da wannan tufa as'aluka ina roƙonka min khairihi daga alkhairi na wannan tufa wa khairu ma san- ma suni alahu da kuma alkhairin abin da aka ɗabi'antar da wannan tufa gare shi wa kana ya kasance yalbasul qalanisa yana sanya yana sanya hula annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sanya hula tatal ama'im a ƙarƙashin rawaninsa wato bi ma'ana yakan yi rawani akan hulan shi wayal basaha yana sanya wannan hula din dunal ama'in babu ma rawanin wata rana nan sallallahu alaihi yakan sanya hula ba rawani wata rana yakan yi rawani akan hula mun gane ko Ah, wa yalbasul ama'ima dunaha wa yalbasuha yana sanya hulan ma dunal ama'im ba tare da ah, ba tare da rawani ba wa yalbasul ama'ima dunaha sannan kuma yana sanya rawani ba tare wa yalbasuha dunal ama'im yana sanya hula ba tare da wani- rawani ba wa yalbasul ama'ima dunaha yakan sanya rawani ba tare da wannan hula ɗin ba. Kai wa rubbama wani lokaci ma masha annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi tafiya bila kalansuwa babu ma hulan wala wala imama babu ma rawani yakan tafi haka kan haka kawai saboda me saboda kaskantar da kai ga Allah shine zaka samu ai a wayan su littattafan ma suna nuna cewa in ka zo sallan ma ka yi sallan ma babu hulan babu rawanin ma ya fi akan ka yi sallah da hula da rawani saboda me kana nuna ƙasƙantar da kai ne zuwa ga Allah abin da ake nema shine alkhushu wato tsoron Allah a wannan waje din no ballantana wani in ya zo ya ga waje ma da da ƙasa sai ga ba yana ma yana ma jin abin nan din kunya ko kuma yana jin kyaman ya ɗora goshinsa akan ƙasa din shi yasa za ka ga a cikin littattafanmu na fiƙo suna cewa yin sujada a kan ƙasa ɗin ya fi yin sujada a kan taburma. Mun gane ko? Yawa to yanzu ballantana yanzu inda masallatanmu suka koma duka kafet ko kuma duka wannan eh, tiles da sauransu. To annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yakan tafi da hula a kan shi wani lokaci yakan tafi ba hula a kan shi. To kaga to amma idan ka dawo kuma cikin al'adunmu na yanzu fa mutum ya tafi ba hula, mutum ya tafi ba rawani, gashi ya girma amma ba rawani ba hula, to sai a ɗauka wannan ɗin ba ƙasƙantar da kai yake nufi da wannan ba sai a ce to ya malam yau kuma ka fito ko hula babu a ka. Mun gane ko? To saboda haka mu fahimci dalilin da isa annabi yake yin hakan nuna tawabi'i ne wato ƙasƙantar da kai ne zuwa ga Allah. آه وربما مشى بلا قلنسا ولا إماما وإذا قام من النوم إذا النبي صلى الله عليه وسلم يتاشي daga bacci to ya shusu fahu yana goge bakinsa biswak da aswaki wa yastaka yana yin aswaki fil lailati a cikin dare salasa marratin sau uku annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin brush mun gane ko aswaki ba shine kurkura baki ba shine ka nemi wannan ah, eh, abin nan itace ka goge bakinka ka goge bakinka shine wanda ake yi kafin a soma alula an soma alula kuma kurkuran baki ake yi ba za ka soma alula sannan kuma ka ɗauko itace kana goge baki ba a wannan kana yin shi ne kafin ka soma alula in an soma alula sai kuma a kurkura baki shi na nan sallallahu alaihi yake faɗa cikin hadisi yace laula an ashuka ala ummati da ba dan kada in tsananta akan al'umma na ba la amartuhum da na umarce su biswaki da yin aswaki li kullu wudu'in ga kowane alula in sun zo yi to inda za ka gane shi wannan addini wato addini ne ga baki ɗayan shi na tsafta annabi sallallahu alaihi wasallam yakan goge baki sau uku a cikin dare a wani lokaci ya shusu fahu biswak wa yasaku fil lailati salasa marratin yana yi qabla nawmi gabanin ya kwanta zai goge baki mun gane ko wa ba'dahu wa ba'dahu inda al-qiyam haka nan bayan ya kwanta inda al-qiyam lokacin da ya tashi li wurdihi zai yi wuridin sa cikin dare zai gana da Allah to zai sake goge baki wa yanda khurujihi li salati subhi hakan nan kuma lokacin da zai fita domin sallar asbahi zai sake goge baki mun gane ko to ka ji addinin musulunci kenan ko yau in ka tambayi likitocin haƙwara da yaushe ne kan ya kamata a goge baki za su ce maka in za ka kwanta shi wannan yafi na lokacin da ka tashi ma daga bacci e ka goge baki in za ka kwanta yafi ka goge baki in ka tashi daga bacci kamar wanka ne ka yi wanka in za ka kwanta yafi ka yi wanka in ka tashi daga bacci to ai ka gama karamniyar rana mun gane ko sai a yi wanka a yi bacci haka ka gama ciye-ciyen duk da za ka yi sai ka goge baki ka yi bacci amma ka tashi babu komai a baka yi komai da bakin maballanta na a nemi wanke su mun gane ko to annabi sallallahu alaihi wasallam shi sau uku ma yake yi wa yamzahu annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi mizahi shine kaman joke saka dan wasa yana yi wa mutane wasa haka a cikin magana yana yi annan sallallahu yana wannan kaga ashe ya nuna maka cewa annan sallallahu alaihi ba mai kaushin hali bane yawa in ya haɗu da wani yakan yakan yi raha amma a rahan nan la ya kulu baya faɗan ko la ya kulu illa haƙan ko zai yi raha baya faɗan komai sai gaskiya mun gane ko kamar inda ya ga wata jatuma a yanda ban san hadisi ya tabbata ya inganta ko bai inganta ba sai ce ai ba ta shiga aljanna wannan jatuma hankalinta ya tashi yaya za a ce ba za ta shiga aljanna ba bi ma'ana annabi ya ce ya fassara mata ba za ki shiga aljanna da tsufanki ba shine to kaga ai raha ne to amma raha ne kuma na gaskiya duk abin da zai faɗa gaskiya ne ko da raha ne to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi haka a tsakaninsa da sahabban shi mun gane ko to amma yau ina wannan zaka je ganin shugaba a ce ba za ka gan shi ba shugabanci sai aka ɗauko kuma aka ɗora wa malamai su ma sai suka shiga layin shugabanci su ma ba za ka iya ganin sun ba mun gane ko za mu ji yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da sauran sahabbai illa hakan wa kana aksarun nasu tabassuman yafi kowa cikin mutane yafi kowa murmushi annabi sallallahu alaihi wasallam mai murmushi ne to kaga duk wanda yake mai murmushi kana da kana da zaka iya yin magana da shi sabanin wanda yake kullum a murtike ba za ma ka samu ka samu fuskan ma da za ka je gare shi ballanta na ka yi magana da shi amma na sallallahu duk cikin jama'a babu wanda ya kai shi yin murmushi mun gane ko sannan shi kuma baya dariya har ma ta kai murmushinsa ake fassara wannan murmushi shine dariyar annabi sallallahu alaihi wasallam yau in ma abin dariya ne ya kama shi murmushi yake yi mun gane ko sannan kuma ya fi kowa murmushi kullum in kai ga fuska annabi sallallahu alaihi wasallam to a sake take baya ɓata rai mun gane ko la yaqulu illa al-haq wa kana aktharun nas tabassuman wa ahsanuhum basharan kuma ya fi kowa wato annuri na fuska kana ganin shi to kaga wanda zaka je wajen shi kaga wanda zaka kai kuka wajen shi kaga wanda zaka je neman taimako wajen shi kaga wanda zaka je roƙon assistance wato taimakon da yake nan a gare shi kaga wanda zaka faɗa mishi damuwanka kana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka haɗa mu da shi ma annahu kana mutawassil al ahzan tare da cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam mutawassil al ahzan yana yana yana yana rike bakin ciki amma kuma fuskan shi kuma wato annuri ne fuskan shi ga baki ɗaya annuri ne da'imul fikra annabi sallallahu alaihi wasallam mai dawwamammiyan tunani ne kullun ka ganshi yana cikin tunani yana tunani mun gane ko la yanzi lahu waqtan min fi ghairi amalin lillahi wani ba lokaci ɗaya da yake wucewa ba tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin aikin Allah bane aw fi ma la budda lahu ko kuma in baya cikin wani aiki na hidima na addini mun gane to yana cikin wani aiki wanda babu makawa sai an yi shi aw li ahlihi ko kuma yana cikin iyalan shi sallallahu alaihi wa sallam ko dai yana ibada ko yana wani aikin da dole sai an yi ko kuma yana cikin iyalan shi iyakacin inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kenan baya bata lokaci akan komai in baya yin wani aiki kamar yanzu um, damunan nan ta sauka mun gane ko kai baka je gona ba kai baka yi koyi ba amma kana nan a zaune kai baka je ka ce iyalanka wanke-wanke da wanki ba kai ba ka ci gaba da da tasbihi kana da carbi kana ja kana hailala da hamdala da takbiri ba kana nan haka kawai to annabi sallallahu alaihi wasallam baya irin wannan zama wannan shine zaman banza mun gane ko in ka gan shi ko da yana yin wani aikin da ya zamanto dole sai yayi ko kuma yana cikin ibada ma Allah ko kuma yana cikin iyalan shi ana aikace aikace wannan shine wato murhun annabi sallallahu alaihi wasallam game da rayuwa wa ma khuyyira fi shay fi shay'ain qattun illa ikhtara aysarha ba a taba ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam zabin abubuwa guda biyu ba face ya zaɓi mafi sauƙi a ciki duk abin da annabi sallallahu alaihi zai zaɓa to shine mafi sauƙi a cikin koda an bashi zaɓi ne a abubuwa guda biyu so da haka kullum yana nema ma al'ummansa sauƙi ne mun gane ko laƙar ja'akum can laƙar ko rasulun tauba min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufun rahim mun gane ko me rangwame ne me jin kai ne babu wani abu guda biyu wanda suka zo face in zai ɗauka ya zaɓa ɗin domin in yayi aiki ya zamto abin da za mu yi koyi da shi to sai ya nemi wanne ne mafi sauƙi a ciki sai ya ɗauka to wannan fa ana so mu ma mu yi koyi ne da irin wannan duk wani abin da ka sani ko a aikin gonanka ne wannan ya fi sauƙi kada ka je wa mai wahalan. Wannan za ku tafi gonan nan, amma ku tafi a mashin ya fi muku sauƙi kada kai ka hau mashin ka ce yaran ku biyo ni ku same ni a can, ko kuma maza in same ku a gona, nemi hanyar sauƙin a yi. Ko a menene kuma a cikin rayuwa, kada ka ce dole sai an yi wannan mai wahala ɗin. Babu wani ci gaba a cikin wannan. ɗauki mai sauƙi ɗin. Sallallahu Alaihi wasallam, illa tara aisarha, illa mai kun ma'asiyatin in dai ba saɓan Allah ba ne. Ya siku na alahu, annabi sallallahu Alaihi yakan yakan abin nan yakan ɗinke takalminsa. Ba wani abin buga kai ba ne, annabi sallallahu Alaihi yakan ɗinke takalminsa da kanshi, wayar ta kusa ba hakan nan ma yakan ɗinke tufafinsa. Ba wani abu ne tufa ya tsage, annabi sallallahu Alaihi yakan ɗinke shi da allura. yakan ɗinke wannan babu wani abu a wajen sallallahu alaihi wasallam mun gane ko wa yaqdimu fi nihnati ahli hakan nan kuma yana hidima cikin wato aikace aikacen iyalan gidan shi zaka same shi cikin wannan aiki ya taya su wannan ya taya su wannan ya taya su wannan amuwa ɗabi'an da aka bar mana shine akwai wani karin magana cikin fulatanci wayan ka shigo gida to fuskan ka ta zamanto kamar na saniya ba zan iya faɗan abin da fulatanci ba amma wannan karin magana nasu mun gane ko eh ka sa yawa fuskan bijimi to haka wai ake so in kai mai gida zaka shiga gida daga can ma wani an saba ma zaka gyaran murya ne to kowa da yake kan hanya kowa shikenan to to ya zaka yi karayi wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake sa mutane suke mutuwa ma ba a sani ba shi ne za ka je ka zauna matanka ba za ta zo ta taya ka hira ba, ‘ya'yanka ba za su zo su taya ka hira ba, sai ka ji mata da ‘ya'yansu. Ko, in sun kaure da hira suna shewa suna dariya, amma kai ka samu a gidanka babu matanka da zai zo ya yi magana da kai har ma ya yi dariya. Mun gane ko, matanka ma ba ta da wannan damar, saboda me kana shigowa gida ka ɓata rai ga baki ɗaya. babu wanda zai iya isowa wajen ka in ka ga an zo wajen baba to request ne baba saya min kaza baba wando na ya yage baba kaza ba za a taba zuwa maka da wani abu na shawara ba sai dai in ana neman wani abu saboda me baka bada kofan da za a zo ma a yi magana da kai ba mun gane ko to shi yasa da dama kuma dole za a zo maka da request dole za a zo maka da neman abu kai ne kai ne kai ne mai gida amma ka toshe kofar wayancan ma da za a kawo maka ma hira babu to request kan dole a kawo maka to wannan kuma sai ya bata maka rai ko ba ku da wani aiki sai dai na neman kaza in ka dubi maganan mata da miji a rana to request su suka fi yawa uba da ɗa request su suka fi babu ma wani magana a tsakaninsu in ba request ba to saboda me mazaje sun ɓaci an ce su sa fuskan bijimi in za su shiga gida ba zai zo maka da magana ka ɓata rai to annabi ba haka yake ba kai a cikin hidiman da yake ma iyalan shi yadda Allah ma'ahunna suna yanka nama tare mun gane ko matan ta rike nan shi kuma yana sa wuka yana yankawa wa yardufu abdahu annabi sallallahu alaihi wasallam saboda saukin halinsa yardufu abdahu kalfahu bawan shi yana goyen shi akan jaki mun gane ko ko kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya goyi bawan shi mun gane ko akan jaki ana tafiya yau gashi ya goyo bawan shi yasma'u li jawfihi yasma'u ana ji li jawfihi a cikin annabi azirun ka azirul mirjal wato dan ƙara kai ka ce ƙaran tukunya ne lokacin da ruwa ya so tafasa minal buka'i saboda kuka wa huwa fi salati alhali yana cikin sallah yana karanta wayannan ayoyi yana tadabburin sa yana kukan zuci har ana jin cikinsa yakan koka a wannan lokaci. Wa kana sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance sumul isnain yana yana yin azumin Monday wal Khamis da ran Litinin da kuma rana na Alhamis. Wa salasata ayyamin min kulli shahrin yana azumi kwana uku na kowanne wata. Wa Ashura yana yin azumin Ashura wa qallama yafṭiru yawmal Juma'a kaɗan ne kawai ranar juma'a za ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin azumi wa aksaru siyamihi mafi yawan azuminsa yana yin sa ne fi sha'aban a watan sha'aban wa idza akaza mabja'ahu yaqulu in yaje zai kwanta yakan ce rabbi ya ubangiji kini ka tsare ni azabaka azabanka yawma tab'asu ibadaka ranan da zaka tashi bayinka allahumma ya allah bi ismika a mutu wa ahya da sunanka nake mutuwa kuma nake rayuwa mutuwan nan shine wannan bacci rayuwan kuma shine tashi daga bacci wai zan sai kaza idan annabi sallallahu alaihi ya farka daga bacci ga abin da yake cewa alhamdulillah yabo da godiya sun tabbatar ma Allah allazi ahyana wanda ya rayar da mu ba da ma amata na bayan ya kashe mu wato shine ya rayar da mu bayan da muna kwance muna bacci wa ilaihin nushur kuma gare shi ne matashi tashi yake ake komawa gaba ɗaya shine mai tasan kowa da kowa wai za ta kallama idan annabi sallallahu alaihi zai yi zance bayyana kalamu yana kan bayyana zancen shi kowa sai ya fahimta kamar yin zai yi karatu ne a sallah in ya ce alhamdulillahi rabbil alamin tsaya wanda yake yi zai kai kai ma ka maimaita faɗan alhamdulillahi rabbil alamin kafin ya ce arrahmanir rahim mun gane ko to haka ma magana shi in zai magana cikakkiyar magana yake yi baya rage komai a ciki in yayi sai ka fahimta mun gane ko saboda fasaha da Allah ya bashi wala ya takallamu fihi bi ghairi hajatin annabi sallallahu alaihi wasallam baya magana ba tare da wata bukata ba in ko kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude baki zai yi magana to lallai bukatan yin maganan ne ta taso amma in ba haka ba babu wanda ya kai shi lizimtan shiru mun gane ko kullum za ka same shi cikin shiru sai dai in abin magana ya taso shi ne za a yi ya ba haku yakan yi dariya bila hatin amma baya kecewa baya kecewa da dariyan kaga ya zama to murmushi kenan a wani tun daga baki hanya za ka ji dariyan shi kana zaune a nan me yake faruwa an ba shi abin da to nan in wannan ya faru annabi murmushi yake yi ma aba ta'aman annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba aibanta abinci ba tsatsu da dai ba a taba kawo wannan ɗin abinci ne to annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba aibanta shi ba inista inista hawa akala in har yana son wannan abinci akala zai ce wa illa in ko baya so taraka sai ya bashi amma ba zai aibanta shi ba saboda in ya aibanta shi wani aiba zai ci ba. Mun gane ko to haka kai ma kan abinci cimanka ne, bismillah in ba cimanka ba ne kada ka aibanta wannan abincin. Abin da ake so na wannan ɗabi'u na annabi sallallahu wai mu kwaikwaye su mu a yanzu da muke raye saboda mu samu zaman lafiya. Wala wala ya ta'annaku fi ma'kulin hakan na annabi sallallahu baya nuna bajinta a duk wani abin da za a ci. a ce za a gane annabi sallallahu alaihi wasallam ta dalilin abincin da yake ci mun gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba abin da ya dame shi bane yakulu ma wajada yana cin duk abin da ya samu eh lam yashba annabi bai shi ci sai bai taba kosawa ba shine lam yashba bai taba kosawa ba min khubzin min khubz sha'irin wato daga daga wainan alkama mun gane ko wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana son wannan kenan ba wai yana ci ba yana ci ya ce ya ƙoshi a'a shi annabi sallallahu alaihi yana ci daidai abin da cikin sa zai ɗauka ya hadisi ya zo kan cewa mu raba cikin nan namu gida uku mun ci abinci mu bar na ruwa mu bar na iska a ciki ba a ci sai kowa ka ji sai ya ƙoshi to ba wai shine ake nufi a nan ba bi ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ƙosawa daga cin wannan ba wa yati ala ahli yakan zo ga iyalansa yakan zakke musu shaharan wata au shaharin koma wata biyu zai zo musu la tuqad fi baitihi ya same su wato cikin wannan gida na nan sallallahu ba a kunna wuta ba wuta na abinci zakan share kwana talatin ko kwana sittin ma ba a ma kyasta wuta ba saboda me saboda babu mun gane ko to kaga wannan ɗabi'a shi ne abin da ake so iyalai su sani, in an kawo a gode, amma ka kawo abincin ma an ce babu kaza, ka kawo wannan an ce babu kaza, ka kawo wancan an ce babu kaza. Mun gane ko? Yawa, saboda haka iyalai su san wannan nan salon sallan ma fa an kwana a gidan shi ma ba a ci abinci ba. Akan kai wata guda ma ba a ci abinci ba, akan kai wata biyu ma ba a ci abinci ba. Mun gane ko ba a kunna ba wai ba a ci abinci ba, ba a kunna wuta domin dafa abinci ba. menene abin da suke ci wala tuqabi fi baiti min biyuti naran wa kana qutihim ya kasance abincin su at-tamr wal ma shine dabino da da ruwa wannan kawai za a tona a sha ruwa a wuce mun gane wa qad atahu Allah mafatiha khazain al-arab al-hali Allah madaukakin sarki ya bashi mabudi na taskokin duniya ma gabaki daya amma annabi fa ba an ya qabala ha annabi bai karbi wannan ba واختار الآخرة يزاب جد الله من gane ko ya kuli bi asabi bi asabi ihi salasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ci daga yatsun sannan guda uku wa yal'aqhunna sannan ya tande su wannan ya tsotse su wannan yatsu din in abin tsotsewa ne in na tandewa ne ya tande ba batun siɗewa muke siɗewa shine ka siɗa kwano ko tanɗewa kuma hannu tsotsewa shi ma hannu ne wa yashrabu qa'idan anan sallallahu yana shan ruwa ne a zaune wa rubbama wani lokaci shariba qa'iman yana sha a tsaye wa yatanaffasu salasa salasan eh yana yin numfashi guda ku an ce tanaffasu salasan yana numfashi uku abinda ake nufi a nan shine kwankwaɗan uku yake yi in ya sa kofin a baki ya sha to zai cire sai sake sawa zai cire baya haɗa shan ruwa da numfashi a lokaci ɗaya in ya sha to shi kenan sai ya cire kuma yana sha ne wato masal da tsotsola abban ba da kwankwaɗa ba kwat kwat kwat annabi sallallahu alaihi wasallam baya haka yana sha ne kamar yadda ake shan nono, kasan nono ba shan shi da kwankwada. Mun gane ko? A saddin nasha a nasa haya an anan salasala ya fi kowa jin kunya. Shi anan salasala yana da kunya ƙwarai. La ya zubuci basar hufi wajen wahidin ba shi ƙura ma abu guda ido ya kalle ka a saboda kunya zai sunkuyar da kanshi. yajibu da'wat al-abd wal hur yana amsa gayyatan nan na bawa da mada in sun gayyace shi zuwa wani abu to yakan amsa wannan gayyata din amma muka samu yau ka gayyaci mai kudin garin ku ba dai zo ba to ba ma mai kudi ba ka gayyaci malami ma ba dai zo ba mun gane ko eh in dai kai talaka ne ba dai zo to annabi sallallahu alaihi wasallam na bawa da mai kudi duk yana amsa gayyatan su wa yakbil hadiya yana karban hadaya walau annaha jur'at labanin ko da a ce wannan abin da aka bashi jur'at labanin wato kwankwadan nono ne guda daya annabi sallallahu alaihi yakan karbi wannan eh tas tas tas tatbi'ahul amat wal masakin fayatbi'uha wato ku yanga da miskinai suna nema annabi sallallahu alaihi wasallam zo ka raka mu fa yadda ma sai ya bi su ya raka su duk inda za su je ka ji sauƙin hali na annabi sallallahu alaihi wasallam mun gane ko haisu da awahu la yagbibu li nafsihi baya fushi wai a dan kan shi dan ka masa wani abu kaga fushin annabi wannan babu amma wa yagbibu yana yin fushi li rabbihi saboda an saba ma ubangiji ashaddun nasa tawabu an yafi kowa kaskantar da kai wa askatahum min gairi kibarin sannan kuma yafi kowa zama shiru min gairi kibarin ba tare da girman kai ba la yahuluhu amru dunya ba wani al'amarin duniya da ya sha ma annabi kai a'a babu abin da ya damu annabi ya jalisul fuqara yana zama da fakirai wa yu'akilul masakin yana cin abinci tare da miskinai sallallahu alaihi wa sallam yana zama da su kuma yana cin abinci tare da su wa yakrimu ahlul fadli fi akhlaqihim yana kuma girmama masu falala cikin ɗabi'unsu wa yastalif ahli sharafi yana yana rarrasun yana rarrashin mutane a sharaf wanda suke da girma bilbirin lahun wajen yi musu magiyayya saboda su shigo cikin addini la ya haƙir miskinan baya wulaƙanta miskini li faƙarhi saboda ba shi da shi sannan wala ya habu mulkan da mulkihi baya jin tsoron mai sarauta saboda sarautan shi malam ya ce fahazihi to wannan shine akhlaquhu ɗabi'un sallallahu alaihi wasallam wa man arada an yakuna salihan duk wanda yake so ya zamanto mutum nagari falyaqtadi bihi fi akhlaqihi yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ɗabi'unsa wannan shine karshen wannan babi abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu ikon kwatanta aiki ko da da ɗaya bisa goma abinda muka karanta yau inda za mu iya kwatanta aiki ba ɗaya bisa goma ba rabin ɗaya bisa goma da muka karanta yau to wallahi ɗabi'unmu ga baki ɗaya sai ya canza. Kai da duniya za ta ɗauki ɗaya bisa goma na karatunmu na yau ɗin nan, gaba ɗaya duniya za ta zauna shiru, bi ma'ana za ta zauna cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya. Mun gane ko? In ka duba abin da yake damun duniya shine wato rashin bin waɗannan ɗabi'u ɗin ga baki ɗaya. Wayannan su ne abin da ya kamata a yi ta karantawa ana lalatawa na waɗannan ɗabi'u ɗin sai kaga an zauna lafiya a tsakani abinda muka karanta muka dace Allah ya bamu lada a kai kamar yadda nace Allah ya sa kuma mu yi koyi da waɗannan ɗabi'u inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana abinda ba za mu iya yi ba Allah ya yassare mana yin su sannan ɗabi'un da ba za mu iya ɗauka ba Allah ya sa mu dawo mu ɗauke su mu ci gaba da yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد kuma ina ganin yau za mu dakata da karatu sai bayan sallah sai alhamis da za ta biyo bayan sallah za a ci gaba numa yau ɗin ina da tafiya har maiduguri sai a samu cikin addu'a Allah ya kai mu lafiya ya dawo da mu lafiya abinda muka je nema Allah ya bamu Allah ya taimake mu gabaki daya wannan ranako abinda ake so a yawaita yi shine ibada in ma ba za ka yin komai ba ka ci gaba da kabar bari gabaki daya in ka zauna shiru ka yi ta bijiro da Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alkai ta yi ana so a girmama Allah a cikin wayannan kwanaki guda goma wal fajri wa layalin ashr mun gane ko suna daga cikin kwanaki wanda suke masu girma so in ma ba za ka iya azumi a cikin so ba za ka iya komai ba takbiri dai da tahamidi da tahalili wannan ba zai gagare ka ba yawa to sai a ci gaba da yi a kowane lokaci kuma kana tsaye kana zaune kana kwance ka tashi daga bacci da sauransu ya kasance mafi yawan abin da za ka faɗa su ne waɗannan kabarbari har ranar da za a sauko daga idi أن سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين